أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha tara ga watan Rabiul Awwal hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da a shano ne sha biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin lubbun lubbi sharhi ne littafin wa littafin maulamu shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu na ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake cewa iza talibta matlaban azimta fadairuhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lurfan minhu la tattahiman ilahana fatukhzala wanda wannan malami mai sharhi na wannan littafi na lubbul lubbi yake gaya mana menene shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake nufi a cikin wannan baiti shehu ya ce idan mai nema ya nemi abu ya rasa to Allah tabaraka ta'ala shi ya san cutan wannan abin shi bai sani ba kuma Allah tabaraka ta'ala yana tunku da abin da zai cutar da kai saboda tausasawa daga gare shi kar ka tumi Allah tabaraka wa ta'ala balle ka tabe to a cikin wannan yana mana bayani sai ya gaya mana cewa da shau yace iza talibta idan kana nema ko idan ka nema sai yace abinda zaka nema shine nema tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala a ciki har yake gaya mana kamar yadda karatu da ya gabata cewar a cikin neman shi matsalab nema kansa sai yace akwai abubuwa guda hudu wanda sai sun samu ne abu yake zama nema wanda in ba su samu ba abin da ake ce masa neman bai zama nema ba yace na daya akwai addai mai kira mai nema din kansa sannan bayan sa akwai almatlab abin da yake nema sannan akwai almad'u wanda yake kira sannan kuma bayan nan akwai maganar da zai yi ta nema din ko addu'ar da zai yi ko yin abin da zai nema to a cikin abin da muke karantawa a karatun da ya gabata shine muna cikin al-matlab abun nema da dan adam zai nema ya irga mana idan ba manta ba abubuwan da dan adam zai nema a ciki yace mana dan adam yana so ya samu lafiya yana so ya samu gida mai kyau ya samu abin hawa mai kyau ya samu mace ta gari ko ya samu miji na gari ya samu zuriya ta gari ya samu abinci da yake so mai nau'i kala kala ya samu matsayoyi yace waɗannan abubuwa duka dan adam yana neman su to har yanzu a cikin matsalab din sai yake gaya mana wani kuma du da ake nema har yanzu yace minha ما يسهل علاجه فلا يصطدم في سبيله بشيء من الوعظ ولا بشيء من المشقة ومنها ما لا يحصل هو عليه إلا بعد النصب والتعب وكل يواجهه الإسلام ذلكم الإنسان أن يطلبه من الله العليم الحكيم yace mana har yanzu a cikin matlab abinda mutum yake nema ma ya hasulu ilajuhu akwai abin da yake da saukin waraka wanda zai warkar da shi fala yastadimu fi sabilihi bi shay'in min alwara ba zai hadu da wani abu a hanyar neman abun ba da wani abu na tsanani ba wala bi shay'in min almashaqqa sannan ba zai hadu da wani abu na wahala a cikin neman ba wa minha a cikin abubuwan nema akwai ma la yahsulu huwa alaihi illa ba'da an-nasbi wat-ta'ab akwai abubuwan da mutum ba zai samu ba sai bayan ya sha wahala sannan kuma sai ya ya gaji a cikin nema din kafin ya samu sai ce wa kullun yuwajjihu al-islam zalikumul insan an yatlubahu min Allah al-alim al-hakim duka waɗannan abubuwa ana so dan adam ya fiskanci musulunci ya fiskance su wa dan adam ya neme su da Allah wanda yake shine masani kuma gwani to a wannan wurin kamar da yake gaya mana abubuwan da mutum yake nema sai ya ce a ciki akwai abin da zai mutum zai nema wanda bai sha wahala ba cikin samun biyan bukatarsa zai nemi abun zai samu bai sha wahalar komai ba zai samu abu saboda haka ba abin da zai tare shi ko ya hana shi ya isa zuwa ga abin da yake neman nan kawai in ya dan motsa kaɗan zai samu abun ba tare da ya sha wata wahala ba sannan ba wani abun da zai tare shi ya hana shi wannan abu akwai abubuwan da haka suke baka nema ba ma kana zaune sai ka samu baka sha wahalar komai ba sai Allah baka in Allah ya ga dama sai ya mai da kai mawadaci sai ai ta mamaki ya aka zama mawadaci wani ya yi shekara da shekaru yana neman kuɗi ya buga nan ya buga nan ba su samu ba amma kai kuma kawai dan haka kai kawai ka dan motsa ka dan kawai sai kuɗi suka samu to kaga baka sha wata wahala ba wani kuma a'a ba neman kudin zai ba iyayensa ne za su nema masa kudin su tsara masa su bashi shikenan sai ya dauka ya amfani da shi wani in gari ya waye kafin ya ci abinci sai an sha wahala da gaske ya shiga can ya fita can ya hada da kyar zai samu ga iyalai suna kansa ya samu ya ci amma wani kuma ana cewa zo ka dauka ma yana cewa shi ba abincin nan bai game shi ba za a yi kullum abu iri kaza yake ko kaga kowa da irin nasa matsayin kuma saboda haka wani ya samu a cikin sauki wani kuwa sai ya sha wahala kafin ya samu wani sai ya sha wahala ya ya ji a jikinsa tukunna kafin ya samu wani kuma yana zaune haka kawai zai samu bai sha wahalar komai ba ko kuma zaka samu farkon samun sa ne cikin wahala din ya wahala daga farko daga baya kuma shikenan abun sai ya bude yana zaune kawai sai dai a ta kawo masa a ta kawo masa saboda haka yace wannan ma nau'i ne nema akwai wanda Allah ya sauke masa neman sa in ya tashi nema ba zai shawalar komai ba duk abin da yasa a gaba zai yi yana farawa abin zai yi ko karatu ne ma haka ne zaka samu ko a makaranta zaka ga wani idan aka ce ga abin da ake so a karanta sai ya shiga jeji ya ta fama yana karantawa da karfi ba zai yi ma a cikin zuciyarsa ba yana yi yana yana yi ya tayi da kyar abin zai shiga cikin kwalwarsa da kyar zai rike ana jarabawa in aka jarabawa ana rubutawa in ya fito in ka tambaye shi me aka yi ya manta ma tukunna yana sauke shi shikenan ya manta shi kaga ai ne ma yake yi ko to a cikin ne masa ne sai ya sha irin wannan wahala amma wani ba zai yi ba ba zai je jeji ba ba zai je ta bubugawa yana ta karantawa da karfi yana ba zai wannan abun ba duka ba abin da zai yi kawai zai dauki abin da ya dan dudduba sama sama sai ya je kuma sai ya bi wancan din ci ma ya bi cin jarabawa din sai bi ji shi bai ja wahalar komai ba to saboda haka a cikin nema akwai wanda shi an sauwake masa ba zai sha wahala ba ba zai sha wahala ba zai samu akwai kuma wanda sai ya sha wahala kafin ya samu to shewa yake cewa idan kana neman neman da kake yin to shine shewa yake fara mana ake mana bayanin wannan neman mutum ne zaka samu yanzu ya bar garinsa ya bar iyayensa ya bar yan uwansa ya tafi neman Qur'ani shekara da shekaru yana ta bugawa yayi tai yayi tai yayi tai da kyar in Allah sa da rabo sai ga ya haddace da kyar bayan ya gama shan wahala wani kuma yana na garin su yana na gidan su yana zaune bai yi rabin wahalan wancan din ba kuma sai ya samu karatu to saboda haka haka Allah ya raba abunsa wani in zai nema sai ya sha wuya kafin ya samu wani kuma yana neman ba wahalar da zai sha sai ya samu sai ce wa mina ma la yahsulu huwa alaihi illa ba'da an-nasb wa ta'ab yace a ciki akwai neman da mutum zai yi ba zai taba samu ba sai ya sha wahala din nau'i na wahala sai ya sha kuma sai ya gajiya har ya fara fidda tsammani cikin nemansa neman kudi yake yi ko neman mulki yake yi ko neman karatun yake yi zaka samu an zo ya sha wahala ya buga ya buga ya buga ya gaji ma har ya fara yanke kauna da abin da yake neman kai ni ka abu kazan da ba zan same shi ba ni kan zan hakura har sai ya kai ni wannan matakin kafin Allah ya bashi sannan yace mana lakin bi sharti Allah ya tasifa zalika al-matlab bi shay'in min al-ismi wal fahsha'i wal munkar min amsali du'a ala al-aulad aw ala al-anfus aw ala al-talamiz wat-tullab wal-muridin aw ala al-amwal ka'inan ma kana aw ala firaqi al-ahibbati wa qati'ati ar-rahim fa inna kull dhalika la yajuzu aqlan wa naqlan fa fil hadith لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قضية رحم آه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم yace mana a lakin bi shart sai dai da sharadi cewar Allah ya tasbihu zalikal matlab bi shay'in min al-ism kar ka siffanta wannan abin da kake nema din da wani nau'i na sabo wal fahsha da mummunan aiki da alfasha wal munkar da kuma abin da aka yi min amsali du'a alal aulad yace misalin sa shine kai addu'a wa 'ya'yanka aw alal anfus ko akan kanka aw ala talamiz ko akan wato almajiranka wa tullab ko kuma dalibanka wal muridin ko kuma muridanka aw ala amwal ko kuma akan dukiyarka kainan makana ko yaya kasance aw ala firaqil ahibbati ko kai addu'a kan raba tsakanin masoya wa qadiyati rahimin ko yanke zumunta fa inna kulla zalika la yajuzu aqlan wa naqlan lalle wannan gaba daya baya halatta a hankalce kuma a nakalce fa fil hadith ya zo a cikin hadisi la yazalu yustajabu lil abd ba zai gushe ba ana amsawa bawa malam ya da bi ismin matukar bai roki roko da sabo ba aw qafiyata rahimin ko kuma yanke zumunci ba wa an jabir radiyallahu anhu daga sayyidina jabir Allah kara masa yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi zai da mai Allah subhanahu gare shi yace la tad'u ala anfusikum kar ku yi addu'a kan kanku wala tad'u ala auladikum kar ku yi addu'a wa yayanku wala tad'u ala amwalikum kar ku yi addu'a kan dukiyoyinku la tawafaqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata kar fa ku je ya dace da lokacin da idan wani lokacin da ya roki Allah zai bayar fa yustajiba lakum sai amsa muku to anan wajen abin da yake so ya gaya mana har yanzu cikin baitin da Sheikhul Islam yace idza talibta matlaban adimta idan ka nemi abun nema ka rasa to har yanzu muna kan talab din nema din sai yace mana a cikin neman da kake yi ya kasance neman kan nan da sharadin cewar baka aikata sabo baka aikata laifi kana nema a cikin neman ka ba aikata sabo ba aikata laifi kake nema amma in kana sabawa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin neman ka kana munanan ayyuka to ko ka samu baka samu ba ko ka samu baka samu ba baka samu ba ko ka samu kuma za ta bayyana maka wata rana ka gane cewa baka samu ba ko da ka samu din kuwa sannan idan kana yin alfasha baka daina aikata zinace zinace ba kuma kana nema idan ka je ka samu kudin bayan ka sha wahalar sai ka je ka ba karuwa ko ka je ka yi aikin banza da shi ko ka je ka wani mummuna abu da wannan kudin alfasha dai ka je ka aikata da wannan kudin da ka samu to ba za ka samu biyan bukata ba cikin neman ka ko da kuma kana ka samu sannan da abin da Allah ya hana munana abubuwa kana yin su a cikin neman ka ka je ka samu abun amma kuma duk abin da ka samu ka karar da shi cikin wato mummunan abu to ko ka samu baka samu ba ko ka samu saboda haka shi yasa Allah yake ga mana cewa Allah ya haramta Allah bai umurci dan adam ya aikata alfasha ba ko kuma abun ki ba saboda haka shi yasa Allah tabaraka ta'ala yake cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kaga anan Allah yana gaya mana cewa ya hana mana mu yi aikata alfasha abin da ya kama maganan zinace zinace da abin da yake kama da shi kowane irin nau'i na zina haramun ne mutum ya je kusa da shi da abun ki abubuwan da aka haramta mutum ya yi da kuma zalunci to kai me nema dole ka kiyaye wannan kana neman abu a wajen Allah tabaraka wataala kuma kana gama abun ya samu na dukiya ne na mulki ne na ilimi ne kana yi amma kuma bai hana ka aikata munanan ayyuka ba to saboda haka ko ka samu wata rana a cikin rayuwarka zaka gane cewa wannan jarrabawa ne an maka istidraji ne kawai an jira ka ne an dan jira ka ne ka gama abubuwan ka zuwa kama ka kuma sannan sai yace a cikin nema kamar da muka fadi akwai addu'a dama addu'a ma nema ne to anan kamar da makaranta yanzu yace kar kai addu'a wa yayanka to anan abin da yake nufi kar kai addu'a wa yayanka shine mummunan addu'a mummunan addu'a ba a so mutum ya yi addu'a wa ‘ya'yansa mummuniya ai ne ma ake Allah ya yi in Allah ya amsa ina labarinsa kenan kai wane wane Allah ya tsine maka ɗansa ne ko ko kuma ɗanta ne haka za ta faɗa uwar ko kuma haka zai faɗa ke tsitsine wa ɗan bai dame shi ba kai kan in ka bida Allah za ka yi hatsari ma ka faɗi a hanya ni ka mutu ma ya fi kaza kaza kaza uwa ko uba sai tana faɗan wannan maganganu ba ruwanta ko yana faɗan wannan maganganu shi ma bin ba ruwansa yana kaga nema yake yi idza talimta matlaban adimta idan kana nema abun nema to kana nema wajen Allah wai ya amsa abun da kake wala ko bayan ya amsa din kai ne zaka shiga damuwa kace in ya fita Allah sa wani abu ya buge shi ma ya mutu sai wani abu ya buge shi bai mutu ba sai ya dawo aka debo shi aka tattaro shi zaka nemi waje ka zauna ne ka ce a shi kenan ya ji ciwo ba ruwanka haka za ka tashi kai ta ƙoƙari ka kai shi asibiti ne ka yi mine ne kuma kai ka jawo kai ka roƙa da ka roƙa kuma Allah ya amsa ashe ba kowace addu'a kake kake so Allah ya amsa ba kenan to wannan addu'ar ba a so ka yi ta ba kar ka addu'a wa yayanka kai mummunan addu'a ba a so ka faɗi magana mai kyau a kansu ko ya suke ka faɗi magana mai kyau a kansu karkace ha wani ka ai wani ka Allah Allah wanda ransa ai wani kaza kaza ai wani ka kai ta mummuna magana a kansa ba a son haka sannan kuma malamai suka ce cikin nau'i na tarbiyya ba a so kuma kai ta yabon sa nan kuwa ba ce ka yi mummuna magana a kansa ba sannan ba za ka ta yabon sa ba ɗanka ne sai aka zo aka ce wa yaron nan fa kaman yana ɗauke ɗauke sai ka ce dan nawa dan nawa ne yake dauke sai ka tashi akan wanda ya kawo maka labari ta yasa ka ce dana kaza kaza kaza dana ba zai yi ba ko kuma fa wani na baka mai yana shashaye dan nawa kaza kaza sai ka tashi akan sa a ba haka in kana so ya zama nagari in an fada ko yayi ko bai ba kayar da kawai yayi in kana so ya zama nagari ana fada tun da aka fara fadan wannan maganar to ko bai aka tabo ya aikata kai wajen ka za ka yi ƙoƙari ka ka gyara shi kaga wannan shi ne kana neman Allah ya gyara shi a gyaran yake baya aikata aikin amma ana fara sai ka yarda ayi ayi a gamsar da kai baya yi ka ci yana yi kawai kai da yanzu za ka yi ƙoƙari ya daina to ka kana neman Allah ya gyara maka amma kar ka zo ka yi munanan addu'a kan yaya abu ya ɓaci ka dawo kuma ka shiga damuwa aw alal anfus ko kuma mutum ya nema wa kansa ya yi addu'a wa kansa ya ta munanan maganganu a kansa karan kansa ni kan ai kaza kaza ai ni sha'ani na kaza kaza ni kan lama a ni kan abuna na ma haka yake ai ni kam ai kaza ai ni kam ai ni ya ta cewa ai shi ai shi ya ta faɗan haka wani an yi abu kaza ba a samu nasara ba to daman ni ka ai sha'ani na haka yake ni ba ai ni na ma haka abun yake ai ai ni kam kaza shi kullum yana ɗauko mummunan abu yana ɗora wa kansa in dai shi ne wai kawai haka za a yi kaga yana addu'a karan kansa kenan ba su mutun irin wannan roƙon ko kuma mutun ya addu'a wa dalibansa almajiransa masu neman karatu a wajensa ya zama tsakaninsa da su sai mummunan addu'a wai saboda an ce a girmama malam shi ɗalibi yana girmama ka yana baka girma dadan gurgurdonsa kai kuma malam saboda neman wannan girman sai kake neman kaga cewar baka so ɗalibin nan ya tashi ka fi so ya zauna inda yake kada gama ta kada tashi je ko ina ya zauna a yadda yake kawai ba za ka taba dan alheri a kansa ba wani yana karatu yana kokari cikin karatun sa yana komi kai ne malamin sai aka tambaye ka kai da Allah bai iya komi ba ba abun da yake sai bacci ai kaza kaza kaza kaza kai fadin mummunan magana a kansa ba a son haka ai wani ba zai zama mutumin kirki ba ai wani mutumin banza zai zama ai wani bai kama ai wani kaza kaza kuma dalibinka ne yana neman ilimi a wurinka kafi kowa sani yana yin haka ba ce kai be shi ba saboda kar yabon ya jawo ya ji dadi ya fasa yi amma kuma ba ce ka zage shi ba amma zaka samu tsakanin wani malamin da dalibinsa kamar annabi da kaburi yake cewa ko haka tsakanin yake malaminsa ne amma ba wanda ya wasafe shi ba wanda baya so ya ga ya ci gaba sai wannan dalibin nasa da abin da zai zo na ci gaban dalibin sannan inda halin da zai ya tare kar ya samu dalibin zai yi bayan shine kamata ya dage ga cewar dalibin sannan ya ci gaba in dalibin ya ci gaba shi ya ci gaba amma baya fatan wannan to kaga wannan ma in ya zama irin wannan maganganun kake yi kana roko Allah ya lalata dalibinka ko dalibanka in Allah ya lalata su dokai ya lalata kai ne lamarin kai lalace saboda haka ka roƙa musu alkhairi ka roƙi Allah ya maida su mutanen kirki ake so sannan yace wal muridin kar ka addu'a wa muridanka mummunan addu'a nan ma muridi ne yana nan aurinka a wajen kai karbi da riga a wajen kai azkaru tarbiyati yayi usuli ya san Allah yana tare da kai amma babu babban maki a wajen ka kai shehin rai wannan muridin naka kuma kuna zaune kullum tare ba wanda ka wasa sai shi ba wanda baka so ya ci gaba sai shi duk abin da ya tattaro ya faru a kansa shi ba bai san kowa ba duniya kai ya sani kai ka bashi dariƙa kai ka kai kai a hannun kai usuli duk abin da ya same shi na sanin Allah a hannun ka ya samu amma kai kuma ka manta Allah ka manta Allah da ka da ka sanar da shi ne dalilin ka san Allah duk ka manta ka dauko ke yi daga ba ka dora masa kana mummunan magana a kansa ina wane ne ha bashi ba inda zai je ina wane ne ba zai yi ba tunda abu kaza yake so abun ba zai faru ba kai ta mummunan magana akan sa kuma muridinka ne to wai idan kai mummunan magana akan sa shine abin da zamu karanta a ƙarshe kuma lokacin Allah yana karban addu'a ka roki Allah a lokacin Allah ya halaka shi ya lalata shi sai kuma Allah ya amsa shikenan ka kai ne a wale ka cutar da kanka kai ma to ba so kana zaune da muridanka kana musu mummunan addu'a kowace iriya ka musu fatan alkhairi ake so wannan duk nau'i ne na nema sannan yace aw alal amwal ko kuma dukiya kana neman dukiyarka dukiyar ta samu kana da gidaje kana da gwanakai kana da kamfanoni kana da menene amma kullum bakinka baya fadin alkhairi akan dukiyar da Allah baka motoci ne jirage ne duk kana da su amma kullum ka tashi fada ba za ka bada alheri ba ai abu kazan nan lalacewa zai ai abu kazan nan ba zai yi ba ai abu kazan nan kaza kaza ai kaza kaza ai kai ta roko roko kake yayi wani abu da kake balan kana roko a mai da abun haka ne kuma ya kama yadda shi yanda kake balan sai ka dawo ka shiga damuwa ai bana kam bana nan asara zan tafka zan tafka asara bana asara zan mutum haka zai zauna ra bana wai bana asara zai tafka waye ne shiga banan ya gama lilleka masa ya gane masa asara zai ba yi abun ba sai ce abun da zai faru kenan ai abu kaza ne ai kaza ya ta mummunan addu'a wa kansa idan Allah ya amsa shikenan kuma sai shiga damuwa sannan ba a so kai addu'a dan raba masoya masoya ne suna son junan su wataƙila abokai ne suna tare shekara da shekaru kai kuma ba ka son wannan tarayyar tasu sai ka ji a baka firaku ko sai kai firaku kenan sai ka farraka su ka je kai ta fama a kansu wai ka rarraba su ka rarraba su kuma Allah zai rarraba ka kuwa eh ka rarraba su amma kuma Allah zai rarraba ka sai Allah rarraba lamari ka gaba daya ka gani ana yin wannan ko tsakanin miji da mata suna zaune lafiya sai a zo a same ka ce kawai ka musu firaku kawai kai abinda za ka yi su rabe ka yi falfari ƙati ka musu falfari ƙati kawai shi yana su rarrabu kawai ya zama in ya shigo gidan ma hankali sai gagara kwanciya kaza kaza kai ku sai ka je ka yi sai ka je kai abunka to ka faɗa fitina kai da kai wannan abu ka faɗa fitina ba a so a cikin addu'arka a cikin neman ka irin wannan addu'a ba ruwanka in an kama ka irin wannan ka ce a ba zan yi ba ba ruwanka karka yi amma wani zai yi har bai na bada lokaci nan da kwana ka za ka dawo za ka ga canje za ka ga abun yadda zai zama ba za su sake magana ba inda suna yi ma in ya ganta ma zai canja hanya in iyalinsa ne kuma ya daina shiga ɗaki ta daga wannan ranar ya daina mata magana ya yi wane ne ka je ka ta jajayen kawai an yi haka to in an yi ka raba su to kai ma Allah ya raba ka ko baka gani a lokacin ba sai ya faru wallahi duk da sai ya same ka to ba so mutum ya addu'an farraka tsakanin masoya ko kuma addu'a na qadiyata rahimin ne yanke zumunci ƴan uwa ne suna zumunci a tsakanin junansu ɗayan mawadaci ne ɗayan kuma matalauci yana taimakon wanda bashi da dukiyar kai kuma kana na a gefe kai baya maka komi sai ka dage ka ce bari ka je a duk abin da za a yi za ka biya su daina ya daina taimakonsa kuma ya daina taimakonsa kai kuma ba za zai taimake kan ba kaga biyu babu kenan ka hana shi ya taimaki dan uwansa kai kuma ba taimakon ka zai yi ba ka harba zumunci ka je har addu'a zaka gani mutum ya je an masa wai duk magana da naje na gawa ne ya yadda sai ka je ka rarraba shi da yan uwansa duka wani nan fa karka ga kuna uwa ɗaya uwa ɗaya da shi makiyin ka ne bayya son ka ba baya so abu alheri ya same ka karka yadda da shi ba kaza kaza kaza Allah wani haka ne ko wallahi haka ne a tun da kai ka faɗa kan na yarda ai kai masoyi na ne ai tun da ka faɗa ai na yarda ai kaza kaza kaza ya je an masa abun da aka masa ya zo ya raba zumunci abunsa qadiyata rahimin to in kai irin wannan addu'an ta karbu to ka shige su kai da kai addu'an ba ka shige su ba su kai irin wannan saboda kai yace dukkan waɗannan abubuwan ba su halarta ba a hankalce sannan a ilmance ma ba su halarta ba kar mutum yayi irin waɗannan ya kawo mana hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu yustajabu lil abd ba zai gushe ba ana amsawa bawa matukar malam ya zabi ismin aw qadiyata rahimin matukar a cikin addu'ansa bai yi roƙo da sabon Allah ba sannan kuma bai yi roƙo da yanke zumunci ba wata kana da bukatu abin da hadisin da yake karantar da mu shine kana da bukatun ka wajen Allah da yawa kana roƙonsa amma har yau ba amsa ba to ka je ka duba shin kana aikata wani sabo ko kuma a'a kana yanke zumunci kana kokarin rarraba zumuncin jama'a to za ka ta addu'an kuma ba amsa ba in kana yin wannan ko kuma a cikin addu'an kan ne kana addu'a amma da sabo kake yin addu'a sai ka hada can da can abin da bai halarta ba ma ka hada in an ce bukata za ta biya ko miye ne za ka yi ko miye za ka yi ba ruwanka da hatsarin da yake cikinsa ba ruwanka da abin da zai faru bayan ka yi kai dai in dai bukatar da kake nema za ta biya za ka yi kowane irin nau'in sabo ne za ka yi sai ka ji mutum yana faɗa ai wallahi ko me aka ce ne akan abu kaza nan wallahi zan ko me kaga ba ruwansa da zunubi a lokacin ko me aka ce yayi zai yi kuma dama zunubin za a yake shi je yi zunubin za a yake shi je yi a ce bukatar ba za ta biya ba sai ya nema kace ya sadu da ita to gunda bukatar ta biya sai je nema yayi bukatar ba za ta biya ba sai ya je kan kabari tsakiyar dare sai je yayi duk irin waɗannan abubuwan sai ga mutum ya yi ya sani ba lokacin da yake yi ma ya san tukunna yanzu wani abu yake yi wanda haramun ne amma zai yi saboda bukatarsa ta biya to ba za ta biya ba kuma kuma ko ta biya to jarabawa ce sai an kama shi sannan kuma kar mutum ya yi roƙo da yanke zumunci sannan yake mana wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la tadu ala anfusikum annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga sayyidina jabir annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya addu'a wa kansa shine abin da muka gama karantawa kar kana addu'a wa kanka kanka kullun kana debo halaka kana dora wa kanka kai ba za ka yi abu kaza ba kai fa ba za ka ci gaba ba kai fa kaza kai fa abu kaza ne kai kai kai ka tayi wa kanka irin wannan kana fala kana fala addu'a kake yi ne ma kake a mai da kai haka sai a mayar sannan kar ka addu'a wa yayanka kamar yadda muka karanta kar ka addu'a wa dukiyarka yace abin da ake tsoro shine la tawafaqu min Allah sa'atan kar ka je kana roƙon nan kana faɗan maganar nan ya dace da lokacin da Allah ke karɓar bukata ka faɗa kenan kuma lokacin Allah zai karɓa ka gama faɗan su munana ka gama faɗan su sai Allah ya karɓa kuma sai ka amsa maka an amsa kuma sai ka damu an amsa sai ka damu sai zan shirye ce maka iza tsalibta matsalaban azimta fa zairuhu yadri wa ma daraita idan ka nemi abin nema ka rasa to Allah shi shi ya san cutan wannan abin kai baka sani ba yarfa'u ma yadur lutfan minhu la tattahiman ilaha na fatukdala Allah tabaraka wa ta'ala yana tunku da abin da zai cutar da kai saboda me tausasawa a gare shi tausasawa ne daga wajensa kar ka tumi Allah sai ka tabe kaga wata kin lokacin da kake wannan addu'o'in da Allah zai amsa maka sai kuma ka dawo ka ce ya za a yi kuma a yi haka kuma kai ka roƙa kai ka roƙa duka ni ka abu kaza ma ni a yi abu kaza da ni ma ni kaza ka kuma sai a yi sai an yi kuma sai ka dawo ka damu to saboda haka kar ka yi irin wannan addu'a to wannan shine bayanin da ya yi akan matsalab abun nema kaga an yi magana akan adda'i mai neman kenan mai kira sannan an faɗi abin da mutum zai nema yanzu kuma za a shiga akan almadu'u wanda za wanda za a nima a wajensa to wannan wannan magana din wannan nau'i na uku ya fi kowanne wahala ma a ciki waye ne zaka nema a wajensa da shi yace idza talibta matlaban adimta idan kana neman abin nema to a wajen waye zaka nema to anan ne inda magana take zaka samu mutum yana nema amma kuma ya babbata neman da wasu abubuwa munana a ciki to zamu ji da abin da ya fara mana yace amma hadal unsur as-salis wa huwa fa qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad al-ikhlas innahu alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir innahu wajibul wujud wa kullu ma siwahu mumkinul wujud wa mutajun ilayhi وإنه غني بكل ما في الكلمة من أبعاد وأسرار ليس للعقل البشري المحدود الطاقة لإدراكه أبدا آه yace mana almad'u wanda za a nema a wajensa wanda za a roke shi yace amma hada al'unsur salis amma wannan asali na uku din fa qul huwallahu ahad shine ka gaya musu cewa Allah ne ul ya rasulullah ka gaya musu cewa Allah shine Allahu ahad Allah makadaici guda daya Allahu samad Allah shine a mai girma lam yalid ba haife shi ba walam yulad lam yalid bi afa ba walam yulad ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad Allah tabaaraka ta'ala babu wani da ya zama daidai da shi a cikin halittarsa ba wanda ya zama yayi kini da shi ya zama daidai da shi sannan yace innahu alladhi laysa kamithlihi shay'un wanda zaka nema wajen sannan shine fa wanda babu abun da yake kama da shi wa huwa samiu shine mai ji albasiru mai gani innahu wajibul wujud shine wajibin samimme wa kullu ma siwahu dukkan abun da ba shi ba mumkinul wujud wanda za a iya samar da shi ne wa muhtajun ilaihi kuma yana da bukata zuwa gare shi wa innahu ganiyun bi kulli ma fil kalimati kuma shi Allah tabaaraka ta'ala mawadaci ne a cikin dukkan abin da yake cikin kalma a cikin abin da mutum zai iya wato fada min ab'adin na daga abin da yake nesa wa asrarin da abin da yake boye Allah duya wadatu da abin da nesanka za ta tuno da abin da zuciyarka za ta ɓoye ta tuna laisar lagal bashari mahadudun ya ce hankalin ɗan adam bashi da iyaka bashi da tsaka bashi da iko lidirakihi abadan ya riske shi har abada to a nan wajen akwai magana sosai ya ce mana wanda za ka nema wajensa shi ne Allah to zai ga maka wane ne Allah nan da zaka nema wajensa in ka tashi nema ka nema a wurin nasa wane ne shi yace wannan asali na uku din yace shine ka gane cewa qul huwallahu ahad ka gane cewa Allah tabaaraka wataala ana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka gaya musu huwa Allahu ahad shine Allah guda daya to Allah guda dayan nan shine zaka roka in ka tashi nema wannan suna na Allah tabaaraka wataala na Allahu suna da Allah baya bada aronsa sauran sunan Allah tabaaraka wataala zaka ji ana kiran mutane da shi zaka ji al-maliku wani sarki ma ce masa al-maliku al-aziz zaka ji wani ma qalat imratul azizi haka dai haka al-ganiyu alwane ne duk za a ba su aro amma zaka ji Allahu ba wanda za ba shi aron wannan sunan to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya san Allah a ahadiyarsa shi ya san Allah a ahadunsa a makarecinsa saboda haka shi ne zai fuskanci zatin Allah ya ce wannan zati Allahu ahad Allah makareci ne amma saura wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama annabawa suna sanin Allah ne a wahidiyya suke sani sa ba a ahadiyya ba sai Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid ubangiji ku ubangiji ne guda daya amma Ali sallallahu shi yake sanin Allah a ahadiyarsa ba wahidiyya ba saboda ka shi zai iya fuskantar zatin Allah ya gane Allah a matsayin ahadu saura kuma su gane shi a wahidu sauran annabawa mu kuma sauran sauran wada wada mun da ba su ba a bar mu mu gane shi a cikin halittarsa wa fi anfusikum afala tubsiruna ku duba kawunan ku gane Allah tabaaraka wa ta'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu kaga shi ma bai ce ala annahu ahadu ba saboda in yace ahadun to ba zai gano ba kenan annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake shiga wannan wajen sai yace a cikin komai akwai aya da take nuna maka Allah nan wahid ne to daman a wahid ne zaka iya gane Allah tabaraka taala annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai gane Allah a ahad to saboda haka dai anan shine zai fuskanci zatin Allah tabaraka taala ya ce masa shine ahadu din saura su ce masa wahid din to kai da ake so yanzu ka gane cewa Allah ne shine ahad shine makadaici to in ka tashi roko ka roke shi in ka yarda shine makadaicin in ka yarda kenan idan baka yarda ba sai ka roki wasu amma in ka yarda Allah ne shine makadaici shine ahadu to shi zaka roka ba wasu ba kaga akwai magana nan sannan duka a ciki ka gane ba wani mai iko sai Allah tabaraka ta'ala sannan Allah bai haifa ba haife shi ba ba abin da yake daidai da shi a cikin dukkan halittu shi yasa ce walam yakul lahu kufuwan ahad sai dawo da ahad din ku bari duk wani ahad din da ba shi ba to ba ahad bane duk abin da za a ce masa shi makadaici ne ba Allah ba to ba makadaici wani abu Allah ne makadaici ta saboda ka ba wani da zaka ce wane ma ya kadaita Allah ma ya kadaita su kadaita su biyu kenan a ba zai yi ba Allah ne kawai makadaici to anan in ka gane wannan sai ka roki Allah kenan in baka gane haka ba kana roƙon da bakin ka cewar Allah kaza Allah kaza makariya kake yi duka ba haka kake nufi ba abin da kake faɗa daban abinda zuciya take rayawa daban abinda yake faruwa kuma daban shi ma to ba su ya zama ka ya zama da gabbanka da komanka ka gane Allah ne makadaici shi zaka roka babu wani abu tare da shi to kaga idan an samu haka to sai roƙon ya amfani sai ji ka gane ubangijin da ake so ka roƙan nan ba shine laysa kamithlihi shay'un babu abin da yake kama da shi babu abin da yake kama da shi wa huwa as-sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani ne saboda haka idan ka ji alqur'ani yana ga maka cewa laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake kama da Allah tabaaraka ta'ala to har shay'un din har shay'un din da zaka ji ba kama da Allah wa kullu ma khatar bi balika fallahu bikilafi zalika duk abin da ya darsu a cikin ranka kana jin Allah iri kaza ne to Allah ba ka yake ba duk abin da ka ji ya ɗarsu a cikin zuciyarka ko Allah ka kaza ne kam to ba ka Allah yake ba ba abin da yake kama da shi babu shay'un wani abu da yake kama da Allah amma sai ya ce maka huwa samiul basir amma mai ji ne mai gani kaga sai da aka kore aka dawo aka tabbatar maka me ji ne mai gani ba ji irin wannan jin da kake yi da kunne ba ba gani da kake gani da idanu ba saboda haka idan yace yana ji yana gani kar hankalinka yana gaya maka irin jin da kake yi da kunne ne ko kuma irin ganin da kake yi da idanu ne daga nan kaga in ya zama haka tauhidin ka sha wahala sai kamar da Allah jiki ka zama ka shiga cikin mujassima kenan ka dauki Allah kamar da jiki ya ce a to ai shi ya fada tajribi a ayuni na suna tafiya kan idanuwan mu saboda ka yana da idanu kaga in ka rike ni wannan karatun za a sha wahala yadulla boka idi ma ga shi ne yana da hannu yau mai shubu an sakin ran da za a yaye kubri ya daga sarangaren sa wai da wani ilu sujudi fala sabbi wani na kace sujudi ba za su yi ba zai ayyana da kubri haka ya faɗa ko wakaratul yahuda billahi maglula yahuda sun ce Allah hannu sai yankece ne baya baya bayarwa yana hanawa sai ce a bale da mufsuda tani gashi ne ya tano sama har guda biyu ne mufsuda tani yace yana bude su yana bayarwa to ka gani a ce maka wani wurin yawma yaqulu jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid ran da za a ce wa wuta cikin cika ne da ce ban cika ba a ƙara har aje wajen da za ce sai an sa mata kadamur rahman sai Allah ya dauki sahunsa ya dora a kanta sai ta ce kat kat kat ta shiga kar hankalin kai ga maka wai irin wannan namun ne daga nan ake gaba ce kana rogon wani kenan in ka ji a ranka cewa wai waɗannan abubuwan da aka faɗan haka Allah yake ba haka Allah tabaraka ta'ala yake ba duk yanda ka ji ba haka bane dole a faɗa maka yadda zaka gane ne kawai an faɗi an faɗi wannan ne saboda ka gane amma ba ka Allah yake ba malamai suna cewa da aka ce Allah yana ji yana gani to Allah zai sa ka ji kai ko baka sanya akai ka jin ba yanzu Allah idan mutum yana jin kashi wa zai ga masa yana jin kashi ne wani zai ga masa yana jin kashi ba wanda zai ga masa ai yace kai wa ne kana jin kashi je kai wa ba wanda zai ga masa amma zai ji kuwa zai ji aiki idan da kunne zai ji ba da kunne zai ji ba idan yana jin fitsari ma haka yana jin yunwa ma haka zai ji walan yunwa nake ji to wa ga maka ka ji kana jin yunwa wa ga maka a kunnen ka ga zaka maka rada ka ce wani kana jin yunwa kuma kake ji to kaga waɗannan abubuwan Allah yana jiyar da bawansa to jin nan da aka fala Allah mai jin nan ne karka saka irin wannan jin a cikin ranka kai tsammanin wai irin jin mu ne na kunne ko gani irin ganin mu ne na idanu ai Allah ya ce wa ma kunna ghaibi ba mu taba buya ba ma wal awwalu waz zahiru wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin Allah shine na farko farkon da bashi da farko shine na ƙarshen da ƙarshen da bashi da ƙarshe shine a bayyane kuma shine a boye to saboda haka shanin Allah tabaraka wataala kai imani ake nema ka yarda da Allah tabaraka wataala sai ka samu lafiya in zaka roka sai Allah biya maka amma kar ka mai da Allah jiki in ka mai da shi jiki to jikin kake roka ba Allah ba kenan kar ka mai da shi jiki ka yarda Allah yana ji yana gani yadda ba dole bane hankalin ka ya riska yace kuma ka gane innahu wajibul wujud shi Allah fa Allah da zaka rokan nan shine wajibin samemme shine wajibin samemme wa kullu ma suwahu mumkinul wujud duk abinda ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba wani abu ne wanda aka samar da shi zai yi ba zai yi ba kenan akwai shi babu shi duk abinda ba Allah ba amma Allah tabaaraka wa ta'ala shine samemmen da yana nan duk abinda ba shi ba babu shi sa wani wajen yake gaya mana cewa kullu shay'in halikun illa wajha kaga nan ba in karatun ka na fasara ne sai ka sha wahala komai zai halaka banda fiskar sa kenan zaka ce ko har da hannayen da ya fada har da kaban har da wajen jin har da me kaga sai ka sha wahala zatin sa sai a ce zatin sa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram ka gani komai zai kare sai dai zatin ubangiji shine zai dawama to ka gane Allah shine samimmen da ba wani samimme sai shi sai ka roke shi kar ka yi zamani wasu samammu ne su ma bari ka roke su ka roki Allah ka bar su kawai su kan za su kare wata rana akwai wanda ba zai kare ba babu wai kowa zaka ji babu shi wata rana ya tafi kafin mu zauna mu zauna wasu ne suka zauna kafin su zauna wasu ne suka zauna haka haka haka haka sai ka zo kana tambaya ma tukun anan din zaka zo kana tambaya ko a unguwar ku ko a garin ku a zo ana tambaya ce ka an san wani a rasa wanda ya taba jin sunan ka ba a inda ka rayu ka kare amma Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala shine yake nan saboda haka komai mai karewa ne saboda haka Allah shine samimme na gaskiya saura kam dukkan su masu karewa ne ka roki wanda yana nan a kowane lokaci wanda yake da shi a kowane lokaci sannan Allah mawadaci ne da dukkan abin da kalma za ta zo a cikin ranka yaya wadatar Allah take to Allah ya fi haka cikin wadatarsa sannan dukkan abin da zaka kulla a cikin zuciyarka yace kai dan adam fa bashi da wani hankali da zai iyakance gane ya sha ne Allah tabaraka wa ta'ala yake kawai ya rai imani ya sallama in Allah ya hada shi da bayin Allah suka bashi dariqa suka bashi ma'arifa sai ya dan riski wani abu ya fara gane mi wane ne Allah tabaraka wa ta'ala waye ubangijin nasa in ya samu wannan sai ya samu wani abu a ciki to saboda haka a wannan da yana mana bayanin almadu'u wanda zaka roka ne wane ne zaka rokan yake mana bayani a kansa to saboda haka zamu tsaya a cikin wannan insha Allah ga wanda zaka roka shine Allah tabaaraka wa ta'ala yana mana bayanin wane ne Allah tabaaraka wa ta'ala da da shi yace mana iza talibta matlaban adimta fadairuhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattahiman ilahana fatuqbala to a ciki yake faɗa maka cewar Allah ne wanda zaka rokan to zai maka bayanin wane ne ubangijin nan ka gane shi ka roƙe shi idan kana da bukatu za mu dakata nan insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu dadansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mujizarsa albarkaci sho tijani da karamarsa albarkaci sho Ibrahim da faidarsa albarkaci alqur'ani da ayoyinsa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين